نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم درس منبي أتكن للدائم من أحكام رمضان muna shahi na 99 muna cikin bayani game da abin da ya shahi wato mutum na biyu daga cikin mutanen da aka halalta ma ake asu saboda uzuri wato uzurin shine uzurin tafiya inda mun yi bayani akan cewa malamai sun yi bayani akan cewa tahiyar nan ta kasu kashi-kashi akwai tahiya haramun akwai tahiya wadda an wajibi akwai mustahabbi akwai halal akwai kuma makaruhi mun ka inda yake cewa qala al-allama ibn usaymin rahimahullah al-allama ibn usaymin daga cikin malaman zamani yake cewa la yajuzu lil insani an yatahayyala ala al-iftar fi ramadana bis safar bai halalta ga mutum ba wato shi dubaru bisa ga aji azumi a cikin watan ramadana ta hanyar tafiya kaka ji cewa an yi uzuri ga mai tafiya idan ya yi tafiya da ce to bare ma in kirkiri wata tafiya don dai in aji asu in kai wannan dubara to shari'a ba ta halalta ma ta aji asu لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقط yace saboda dubara akan kayar da wajibi bai kayar sai wajibin nan yana nan akan wuyanka saboda dubara ta kai kama anna tahayyul kamar yadda dubara alal muharram bisa ga yin haramun la yaj'aluhu mubahan bai sanya haramun idan ya koma halal duk dubarar da kai don dai ka mai da haram ya koma halal to ba zai koma halal don haka bai halalta gare ka don kaji an ce ta iya uzuri ce ta aji azumi ka kirkire ta iya don dai ka aji azumi wa inna ma yajuzu al-fitru fi safari inna ma dai aje azumi yana halalta ga mai tafiya idza tawafarat shurutuhu al-arba'a idan sharuɗan sa guda hudu sun ka cika wahiya ga sharuɗan nan guda hudu na daya an yakuna safaru safara qasd mai da mun kai bayani shi tahiyar nan ta kasance ta kai tahiyar da ake kasar هو ما يكون على مسافة ثلاثة وثمانين كيلومتر تقريبا يغن هي أن تاكي كيلومتر ثمانين دا أكو على الأقل كوت هي ده هذا فإن أفطر الصائم إذا ما أظني أجي أظني في سفر أتكن هي دون الأسر باتارة دا ين أسر با متعوينا شنا ميتاويلي يفعل القضاء رمكو يا زمت واجبي فقط شيء كأي inda ya yi tawili wato ya aji azumi amma tahiyar nan ba ta kai ƙasar ba tahiya ɗaya kware ko gwadabawa kaga tahiya tunda ya yi tahiya yana mai tawilin cewa ai tahiya ta yi tunda tawili ya yi ma'ana yana da hujja shi an ma'anar tawilin wato hujjar da ya sa ya aje ai tahiya ya yi bai san cewa ita shari'a abinda take ɗaukar tahiyar da ke halarta ajewa shine sai an yi kilomita tamanin da uku ba ta haka wani tahiya gwada ba tun da tahiya ta kawai shi ke nan sai sha to malamai suka ce sai ya ramka ba za a ce sai ya yi kafara ba ba za a ce sai ya yi kafara ba saboda yana da hujja ta ajewa ni a hujja tahiya dai inda bai tahiyar nan ba kam ganganci na yi to sharaɗi na biyu an ya kuna safaru mubahan tahiyar nan ya zanta halal tunda mun yi bayanin akwai tahiyar haram dan haka la safar ma'asiyatin ba zai sha lokacin da yayi tahiya irin ta sabo ba shine ce fa in kana ma'asiyatan in tahiyar nan ta sabo ta wa afdara sai aji azumi kuma ya san tahiya zai yi shi yau bashi da makami ko ya san tahiya zai yi shi sheka ya tai wani gari don dai aikata haramun yadda ya tai wani taro wanda shari'a ta haramta shi ko sana'ar da yadda yi haramtatta ce to fa alayhi al-qada'u wal kafaratu mutlaqa to shi kan nan bai da wani uzuri ramko da kafara sun tabbatar mishi mutlaqan li zuhuri intihaki saboda bayyana keta alfarma wata ramadan bai cewa shi ai bai sani ba ba a yi mai uzuri da jahilci shar'i na uku an yi bayyita niyyatar fitri min al-layl ya zan ya kwana da niyyar aje azumi tun cikin dare banda irin da sahe waye gari sai ta yafa gita zai ta yafa da sahe da yau bai aje azumi saboda bai kwana da niyya sharaɗin aje azumi sai ka kwana da niyya rabi'a sharaɗi na hudu bayan kwana da niyya an ya shara'a fi safari qabla al-fajr ya zan ya shiga cikin tahiyar nan kafin ketowa al-fajr fi awwal yawmin ayini na farko yusatiru fihi da zai yi tahiya a ciki ne bi an ya kharuja min umrani madinatihi ya zan ya hita cikin rayuwar garin su mana gidajen su da gonakin su qabla ulul al-fajr kafin al-fajr kenan ya kwanda niyyar tahiya amma ya waye gari gida sai da safe ce zai tsaya da zai cin abinci zai cin abinci inda bai hita bai zama mata hika ya hanki zuwa alfiya ba bi hadhihi shuhud al arba'ati faqat da waɗannan sharuɗan guda hudu kawai ya juzu lil musafir al fitr aji azumi ya halalta ga mutum in bai cika waɗannan sharuɗa ba to bai halalta shi aji azumi ba wala kul fitr yana da damar shi aji azumi in aqama yawmaini in ya zama zai kwana biyu kano to kwanan nan biyu duk yana da damar shi aji azumi au talatar ko kwana uku zai yi cikin tahiyar nan sai shi aji azumi ko can yake zaune sai ci gaba da shani malam ya nuna iqamata arba'ati ayyami matsawar bayani ya zama kwana hudu ba sahiha ingantattu fiha 20 farida wanda zai sallah 20 duk inda zai sallah ishirin to da ya zo can kashi ma fara kasar in dai sallah ishirin zai yi da gari kwana hudu to bai kasar sannan da ya isa can ci gaba da azumi in kwana hudu zai yi ko biyar da ya jera amma in kwana uku na ko biyu ko ɗaya to yana da zama sha'aji amma in zai sallah ishirin to fa ina izini jibu alaihi sau lokacin na azumi ya zama wajibi fa in bai ya tarfi tsara in ya kwanda niyya ta aje azumi bi hadarin a gida walam ya shara cikin safari amma bai shiga cikin tahiya qabla al-fajr gahin ke zuwa al-fajr ba bal shara'a ba'da hu sai karfe 8 ko 9 ko 10 sannan ya ce zai shi tashi kama hanya awalan musafir aslan ko kuma bai yi tahiya ba kwata kwata ya kwasa tahiya amma ya kwanda niyya aje azumi bai kwanda niyya azumi ba ta ko dan sai sai sai da niyya aka azumi zo to fa inna alayhi qada awal kafarata in ji malaman malikiya sun ka ce ranko da kafara sun kama shi suka ce to wace shi kwanda niyya kuma ya tsaya dan haka wala yuzaru bi ta'wilin ba za a yi mai uzuri da wani tawili ba nace ai niyyar ta yayi yanzu wani uzuri na gitta mai ya fasa li'annahu hadirun bayyata al-qibla suka ce saboda yana gida ya kwana da niyyar aji azumi ka san baka tafiya za ka kwana da niyya aje azumi ka san kuma azumi bai inganta sai da niyya wa in bai yasa niyyata saumi in ya kwana da niyya azumi bisa farin a cikin tahiya wa ala alaihi alfajr alfajr ya keto masa wa huwa nawihi alhali shina da niyya azumi sawa'un dutsai ثم في اول يوم في اول يوم a cikin farkon yini na aulin ko cikin yinin na aulin asma'i ko tsakan yinin na ثم أفطر sannan kuma ya aji azumi ya kwanda niyya amma kuma da ranar sai ثم أفطر sai aji azumi suka ce fa innahu yalzamu kaffara kaffara ta libince shi suka ce wala yu'zaru bi ta'wilin aidan ba za a yi mai uzuri da tawili ba amma wannan duk kaulin malikiya ne kawai da annahu suka ce lamma jaza lahul fitru lokacin da aji azumi ya halalta gare shi ba azumi ya halitta ya aje ba to ba ta rasto mu sai ce shi ya halitta shi azumi ya kwanda ni azumi sun afdar amma wai da rana sai sai sai aje bai kwanda ni aje ba suka ce kana muntahika sun ka ce keta alhorman watan ramadana na yi sannan mutala'iban biki wasa ta ya kai da addini addini aka wasa da shi da haka suka ce hukunci dai gwamma a jami'ai kunne a bashi kafara gobe bai koma wasa da addini qala al-imam malik al-imam malik yace fil mudawwana mu'allilan hadha al-hukm shina mai kawo dalili na wannan hukunci yace inna ma kanat lahu sa'atu fi an yusira aw yasuma yace ai da ma an halalta masa ya samu yalwa shi aji azumi ko shi azumi shari'a ta ba shi dama yayi zaki to fa idza sama in yace azumi za shi to fa laysa lahu an yakhruja minhu bai da dama shi ce kuma kai na fasa bar zan aje kun da ina da dama illa bi uzrin min Allah sai in wani uzuri ya koma tafi mai daga Allah da farko Allah ya bashi uzuri sai yace ban san uzuri da yace bai so sai da rana ta yi sai yace kuma yana so da haka Imam Malik yace fa in afsara in ya aje muta annidan shi na mai ganganci kanat alaihi al-kaffara ma al-qada'i yace kaffara tare da ranko ta tabbatar mishi kariba mudawwana zaka ga wannan bayani saboda ka san Imam Malik shi shina sattar shari'a bai son ayi wasa da addini addini ba abin wasa bane dan haka baka cewa da daddare ka kwana da niyyar azumi alhali an yi ma rufsa ka aje ka kwana da niyyar azumi ka dauki azumi sai tsakar rana ka ce kai bari ma ya aje ka riga an yi baka zabi kuma ka zaba dan haka in ka ce ka aje da rana to wasa na ka kai da addini bayan an baka zaɓi farko mista kake don haka yanzu in ka aje imam malik ya ce alƙaza umar wa in bayyata sauma bi hadari idan ya kwana da niyyar azumi shina gida kama huwal wajibi da ma san in kana gida da ma kwana da niyyar azumi za kai ka tashi da azumi wa azama ala safar sai yayi niyyar tahiya ba'd al-fajr bayan al-fajr ya keto wa afsar sai ya tun da gida ya ce kai wani ma in karya kayan kila ma in yi daga hanya ban samun abinci sai ya ci abinci kabla shiru ifi safar kayan ya zama mata gidi ai yana gida bai zama mata gida sai ya ci abinci bila tawilin babu wani tawilin cewa ai yanzu mata gida to ko shi imam malik yace fa innahu yalzamu bil kaffara kaffara ta lazimci shi tun kana gida baka san mata gidi ba baka san wani uzuri na giftowa ba yanzu a kira ka tawaya a ce an fasa tayar ko wani abu ya gitta ma wani uzuri babba nan cikin gidan ka ba su tafiya ba ka san mata gida sun yi annace abinci cikin gida ya ce fa inna hu yalzam hul kafara tu linki hajihi hurmata shahari don ya ce ta alfarman wata inda adam tawili inda ba tawili ne ba fa in kana wata awila amma in malami na yanzu ya yi tawili ai yanzu ya riga tun da niyya sai yankan kansa ya san mata da an zanna ibahatul fitri wato ma'anar tawilin ya yi zaton halalcin ajewa fasar sai ya aje tunda an ce ajewa za ka yi tunda gira sai ka haka aza sai ya aje kawai to fala ka fara tare wannan an yi mai rangon za ka fara ran ko ya kai shi waka zalika idza aftara haka nan idan ya aje fi hadhihi alhalati a cikin wannan yanayi ba'da shuru'i bayan ya shiga cikin tahiya la kafarat alaihi babu kafara gare shi anna tawilahu qarin saboda yayi tawili na kusa saboda ni ibtinari bi ila safar wato bai kwana niyyar aje azumi ba da azumi da niyyar azumi ya kwana bai kira gida ba sai kama hanya ya tafi can bisa hanya sai sai wani abinci ɗaya ce ce ai ya zama mata ne kaga ya yi tawili ɗani tunda ya zama mata ne to kan kuɗin tabbatar ne shi saboda ya dogara ga tafiyar nan har su safar tunda ya yi tafiya amma laulan yusa shirfi yauni amma da a ce bai yi tahiya cikin yin nan ba la lazima kul kafara in ya sha cikin yin nan to kafara ta kama shi wala ya fa'u tawilu duk wani tawilu za shi ainiyar tahiya ne bai amfani da shi wa qala al-allama ibn usaymin allama ibn usaymin yake cewa hal yushtaratu an yufarika qaryatahu shin sharadi na kayan ka aji azumi sai ka bar garin ku aw idza azama ala safari ko kuma da mutum ya yi niyyar tahiya warta hala kuma ya kama hanya ya tahi wala bu an tsira yana da damar shi aji yace aljawabu amsa fi hadha qawlan an salafi an samu qawli biyu daga salaf wasahihu kuma qawli wanda a ingantacce annahu la yasur cewa bai cin abinci daga gida hatta ya fari kalkare ta sai ya bar gari sai ya zama tahiyin gaskiya لأنه لم يكن الآن على سفر saboda yanzu yana gida ya zama tahiyi an ka kira shi an ka ce mai kata yana ta ta yi sai dai yana da niyyar tafiya dan haka bai zama mata shi ba walakin da huna min lissafar sai dai niyyar tafiya kai wa gari dan haka bai ci wani zalika saboda haka an ka ce la ya juzu an ya kusura salata bai halarta shi kadarun sallah hatta ya huruji min albalad sai ya bar gari to faka zalika haka ya kamata la ya juzu lahu an yusira bai halarta shi ba hatta ya huruji min albaladi sai ya bar gari ittafaqa ahlul ilmi malamai ma'abuta ilmi sun ittifaqi ala anna lil musafiri an yusira ya halalta ga matafiyi shi ci abinci shi aje azumi fi ramadana takhfifan min Allah wannan sassabci ne daga Allah wa rahmatar rahma ce walau lam tusimhu mashaqqa ko da babu wata wahala wa ya kadiya ma aftarahu amma shi bi sharuɗa da ka'idodi sai ya ji waɗancan sharuɗa da ka'idodi saboda zai yawa mukan yi irin wannan tafiyar kawai an ɗauka ne ta ya uzuri ta kawai sai an kula da waɗannan sharuɗa waya kadima afqarahu ba'da ramadana shiran ka abin da yake bayan ramadana kama qala ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin wanda abbai da lafiya aw ala safar shi abdullahi yace cewa aw ala safar to yana nuna ba ka fara cin abinci ba ka aje azumin gida sai ka yi tafiya sai ka tabbatar da lalle tafiyar nan ta kan kama fa iddatun min ayyamin Allah ya ce yuridu Allah bikum al-yusra Allah yana nufin sauki gare ku wala yuridu bikum usra wa yana nufin ya maka muku ba walakin nan sai dai su ikhtalafu sun yi sabani mal afdalu shin ni an mafifici bin nisbati lil musafir game da matafi hal huwa al-fitru shin ajewa shi yake aw sawm ko yin azumi shi yake fa qala al-hanabila malaman hanabila sun ce fil mashhuri ga abin da an mashhuri anhu al-fitru afdalu aje azumin nan tunda shari'a ta yi ma rusta shi yake في حق المسافر ده حق المتفي ذهب الجمهور أهل العلم سكم جمهور ما أبو دا إلمي من الحنفية والمالكية والشافية سكت إلى أن الصوم أفضل شيء وعظم شيء ما دام لا يشك عليه من أود زي أظم النن بي وحل شيء فإن شك عليه أما إن أظمنا وحل زي أو تضرر به وإن تتوار أظم النن فالفكر أجي والنن أحق الشيء في حقه في حقه بحجته وقد استدل الجمهور جمهور ما لم يكن كما دليلي على أن الصوم مثل كي أظن أنها أفضل الشيء في أمور على الأمر نقول قول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم sun ce Allah ya ce wa an ta su muku azumi khairu lakum shi yake in kuntum ta'lamun min kasan dan haka yin azumi na biyu akhraj al-imam muslim fi sahihi an abi darda radiyallahu anhu muslim yace kharajna ma'a rasulillahi mun yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi shahri ramadana a cikin watan ramadana fi harbin shadidin kuma ana matsalancin zagi saka ana lokacin ku da aka zagi yace saboda zahin hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min shiddatil harb saboda tsananin zahin har dayan mu yakan aza hannu ne bisa kai ne saboda tsananin zagi yana ga dabbe ya dan samu inuwa mai ruwa ya ce wa mafi na sa'in abu da ya ce cikin mu babu mai azumi إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha da Abdullah ibn Rawaha saboda tsananin zahi kowa ya aje tunda an yi rusa amma saboda azumi shi ya yi annabi ya cigaba da azumi haka annabi ya yi tahiya kuma yana mai azumi da haka jumhur sun ce yan azumi ne rawa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace qad ra'aytuna haqiqa wallahi na gane mu na sun muna azumi مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بايا هكا في السفر عشان أغين أظن الله سكتي ولأن ولأن الذمة تبقى مشغولة بالفرد saboda kuma wuyayenka in ka in ka aje azumi to farillan nan tana duka wayanka walaysa al-sitru lil musafir ka qasr salat suka ce aji azumi ga matafiyi ba irin kasrun sallah na ba fa innal qasra lil musafir kasru ga matafiyi yusiru an al-fardi yana isan mai daga farilla ijma'a da haka fa bayyana ruku da sai ne farko akwai bambanci tsakanin rukuki guda biyu wa dalilu su kuma dalilin anabila akan ala abdaliyat fi bisa ga fifikon aji azumi liman shakka alaihi ga wanda ya wahala huwa dalilin hanabila ala abdaliyat fi bisa ga fifikon ajiwa wa illa yashqa alaihi kura bai wahalce ba dalilin su guda أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح يا هتاء shekarar buɗe makka ila makka fi ramadana ba samu yi azumi an kai azumi sai an ga wahala hatta balaga qura al-ghani sai da kai wani wuri da aka ce ma qura al-ghani fasawan nasu duk mutane suna azumi an wahala sun da haji karashin min mai sai annabi ya kira a kawo mai kodin ruwa saboda wahala da shi farafa abu sai da annabi ya daga kowa ya gani hatta nazaran nasu ilayhi sai da mutane suna kallo shi sun mace riba sai sha fakila lahu ba'da zalika sai an kace ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka nan inna ba'da nasu qasam wasu mutane wuciya sun kai da azumin su kala sai annabi ya ce ulaikal usat ulaikal usat wa'annan kan sun yi sabi sun yi sabi saboda sun ga annabi ya sha su bi rukhsa ba روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليس من البر أن تصوموا في lalle hakika abin da a sha'ani a wato yin azumi a cikin tahiya bai cikin nagarta ba aikin alheri ne ba annabi yace wa alaikum bi rukhsatillahi ina horon ku kurke rukhsa Allah allati rahata lakum wadda ya sauka muku fa amalu ma kurke wa sahihu ingantaccen kauli hamluhu ala al-mashaqqati an dauki wannan hadisin cewa bisa ga wahala لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو يوم وقام جنا لما رأى الناس لوك تند يجمعت عليه اجتمعت على رجل أعياء بسبب سياله في السفر أنا يجمعت عليه سنتي ويواني متون يا كذا أما أنا سوما سبورا أظن إن ذلك يمكن تيا أنا يجي فليس من البر ولهذا سبورا هكذا فالراجح أن الراجح هو قول جمهور أهل العلم شيء زنشان جمهور نمو أبو تائله لأن صيام الشيء وعظمي أفضل الشيء إلا عند المشقة التي عند عملها يريد الوقت يا دام قيانا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب